الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ga wata ne na musulunci 20 da nawa da hudu na'am 24 ga watan rabi'ul akhir shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 16 ga watan goma shekarar 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikbatun min tarikh wallafar al-shaykh Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullah ta'ala idan ba manta ba yan uwa wancan al-awwal kayfiyatu tawalli Uthman ibn Affan radiyallahu anhu al-khilafata yadda sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya jibinci khalifanci karkashin kwamitin shura mun ji yadda al'amarin ya kasance yau kuma za mu tashi al-mabhafu thani Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu fi suturin bala yace Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda fi suturin a cikin wasu layika kadan sune sutur layika ma'ana zai kawo mana tarihin Usman dan Affan kaɗan daga cikin abin da ya kunshi tarihin nasa ba da yawa ba bala ce ismuhu wa nasabuhu abu na farko shine sunan sayyidina Usman cikakke da kuma nasabarsa sunansa huwa Usmanu ibnu Affana ibnu Abil As ibnu Umayya ibnu Abdi Shams ibnu Abdi Manaf فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف bala ya ce sunansa shine Uthman ɗan Affan ɗan Abil As ɗan Umayya shi kuma Umayya ɗan Abdu Shams Abdu Shams ɗan Abdu Manaf sai bala ya ce daga Abdu Manaf fa huwa yaltaqi sayyidina Usman yana haduwa nasabarsa tana saduwa مع النبي صلى الله عليه وسلم da nasabar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fi abdi manaf a cikin kakansa abdu manaf daga abdu manaf in ka ɗauka kuma har can ƙarshe duk iri ɗaya ne ba bambanci tsakanin nasabarsa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga wani abin mamaki za ka ga duk waɗannan alkhulafa'ur rashidun na al'arba'a dukkanin suka ɗauki nasabarsu za ka ga kowanne suna haɗuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ɗaya daga cikin kakanninsa ma'ana dukkaninsu danginsa ɗaya shi sa dukkaninsu ƙurayshawa ne sayyidina abubakar ba ƙurayshe ne sayyidina umar ba ƙurayshe ne shi ma sayyidina usman ba ƙurayshe ne balantana sayyidina ali dukkaninsu ƙurayshawa ne Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda to shi ya kasance ibnu ammi abi sufyan ya kasance ɗan baffan abu safiyan ne abu safiyan baban ma'auya nasabarsa da sayyidina usman ya kasance ɗan baffansa ne kaga sai ya kasance da mahaifin sayyidina usman da shi abu safiyan sai kasance kamar wa da ƙani ne kenan ina fata an gane da mahaifin sayyidina usman affan da abu sufyan sarkin maka sai kasance wa da ƙani ne haka 'yan babbanni suke saboda dukkaninsu daga banu umayya ne dama ko yawwa bala ce ummuhu mahaifiyarsa mahaifiyarsa yadda usman sunanta arwa bintu kuraizi ibn rabi'a sunanta arwa bintu Quraiz ibn Rabi'a shi kuma Quraiz dan Rabi'a ita mahaifiyar sayyidina Usman ta musulunta Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta bar duniya a lokacin khalifancin ɗanta Usman ɗan Affan Allah ya kara masa yarda balma da shi sayyidina Usman ɗin aka ɗauke ta aka kai ta makwancinta na ƙarshe aka sata aka bari to amma shi mahaifin Usman Affan shi ya rasu ne tun a jahiliya ina fata an gane ya rasu tun a jahiliya saboda haka shi bai kai ga musulunta ba tunda kafin aiko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar duniya amma mahaifiyarsa musulma ce sayyidina Usman yan uwa an haife shi shekara shida bayan amul fili amul fili ita ce shekarar da aka haifi manzon Allah ko hira da aminci su tsara tabbata a gare shi to shekara shida bayan wannan waƙi'a ta ashabul fili ana aka haifi sayyidina Usman dan dan Affan Allah ya kara masa yarda kaga tsakaninsa da manzon Allah hira da aminci su tsara tabbata a gare shekara nawa kenan shekara shida mahaifin sayyidina Usman kamar da kamar da na faɗa ya rasu tun a jahiliya saboda haka bayan ya bar duniya a sayyidina Usman su su bi ne kadai a wajen babarsa da babansa wanda suke shakikan juna da shi da kanwarsa mai suna Amina bintu Affan su kadai ne suka suke uwarsa ɗaya ubansa ɗaya to bayan sayyidina Usman mahaifinsa ya rasu kuma mahaifiyarsa ta auri wani mutum da ake ce masa Uqba ibn Abi Mu'ayyid Uqba ibn Abi Mu'ayyid wannan Uqba din za ku ji sunansa sananne ne ko ibn abi mu'ayt yana ɗaya daga cikin sanadid quraish manya-manyan quraishawa da suka yi fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi fito na fito da addinin musulunci sosai ta aure shi kuma sun haifi yaya hudu uku maza ɗaya mace duk yan uwan sayyidina Usman ne dukkanin su lu'ummai suke ga sayyidina Usman amma mahaifi kowa da nasa shi wannan uku ba din ibn abi mu'ayyid shi ne mutumin da ya yi barazanar zuwa ya ce inda ya ƙara ganin manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a ka'aba yana karanta alƙur'ani ko yana sallah ya ce sai ya je ya shaƙe masa wuya lokacin ku da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya je ya fara sallah sai ya hange shi aka ce masa ai gashi ga mutumin can saboda haka sai ya tafi yana zuwa ya kusa ƙarasawa ya tafi da sauri irin kaga abin da kake so din nan ya tafi da sauri ya kusa kawai sai aga ya dakata haka a firgici a gaishe ce wallahi wani wani abin tsoro ya gani da ba zai iya kwatantuwa ba shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ya karaso ce wallahi sai mala'iku sun fito sun dauke sun yi gunduwa gunduwa da shi an yi gunduwa gunduwa da shi shine Allah ce kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadibatin khafi'a sai falle da unadiya sanada uzzabaniya kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib ci gaba da sallarka Allah madaukakin sarki ce wallahi inda yazo da sai mun kirawo zabaniyawa mala'ikun Allah zabaniyawa annabi ce da su za su fito su dauke shi su tsitsinka shi yadda ka gana tsitsinka jariya ka za su yi masa wannan ma uqba ibn abi mu'ayyid akwai lokacin da ya gayyaci mutane cin abinci gidansa kowa ya je sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake zuwa shi kuma yana so lalle manzon Allah ya halatta dan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi bi yajhaduna su kansu ba sa ƙaryata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sun san mutumin kirki ne bawan Allah ne amintacce ne sai dai menene matsalar su shine sun kasance kawai da ayoyin Allah suke musu da ayoyin Allah suke jayayya shine matsalar su kawai to yana so manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya halarci wannan cin abincin da ya shirya sai annabi ce shi ko ba zai zo ba sai ya musulunta saboda ka sai ce to in dai musulunci kake so sai ya faɗi kalmar shahada shikenan kawai sai manzon Allah ya ji to sai labari ya bazu a garin Makka cewa Uqba ibn Abi Mu'ayth ya karkace shi ma ya ba addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai amininsa na hannun damansa wanda ba sa rabuwa baya nan ya yi tafiya yana dawo aga masa cewa mutumin kafa uku ba ƙadisa ba ya karkace ya bar addinin iyaye da kakanni ya koma addinin Muhammadu ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda haka yana aje kayansa sai ya tafi gidan Uquba da ya je masa magana ya ki kula shi saboda haka sai hankalin sai ya tashi ya ce me ke faruwa tsakanina da kai ne ma magana ka ki kula ni sai na ji labari ka fita daga addinin iyaye da kakanni ka koma addinin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai ce in dan wannan ne kwantar da hankalinka na gayyace shi ne cin abinci ina so je ni shi sa ne masa haka yace to ni ba zan yadda da wannan ba sai ka je gaban sa ga ka gashi ka gaggaya masa magana ka zazzage shi ka tofa masa yawu sannan zan gamsu baka tare da shi kuma yaje yaje ya gaggaya wannan magana annabi bai ci masa komai ba ya tofa yawu wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa sai yawun ya dawo fuskar sa sai da ya kona masa fuskar malamai suka ce malaman tarihi suka ce har ya bar duniya akwai irin taban akwai irin taban a fuskarsa na yawun nasa da ya dawo Allah madaukakin sarki ya juya shi ya koma ya koma wani abu mai zafi ya kona masa fuska to da ka gane yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ka taba shi Allah madaukakin sarki yake masa yaki sallallahu alaihi wa sallam to wannan uquba din shine ya auri mahaifiyar sayyidina Uthman kamar yadda na ga muku sun haifi ƴaƴa har guda hudu tare kuma ya mutu ne a matsayin kafiri shi uquba din wajaddatuhu kakar sayyidina Usman Allah kara mata Allah kara mata yarda ita ce ummu hakimin bintu abdul muttalib ammatu nabi sallallahu alaihi wasallam kakar sayyidina Usman ta wajen uwa ita ce ummu hakimin sunanta kenan bintu abdul muttalib yar abdul muttalib kowa ya san abu ai abdul muttalib ana aiko shine wa kakan manzon Allah da mahaifin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wane da kanwa ina fata an gane yawa yan uwan juna ne kaga wani wani danganan ma wata nasaba tsakanin sayyidina Usman da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta bangaren mahaifiya sun haɗu ta bangaren ummu hakim yar gidan abdul muttalib ita shi kuma abdul muttalib a shine ya haifi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya haifi kakar sayyidina Usman malai ce laqabuhu wa kunyatuhu laqabin sayyidina Usman dan Affan Allah kara masa yarda da kuma alkunyar da ake gaya masa luqiba bi dhunnurain li'annahu tazawwaja bintan nabi sallallahu alaihi wasallam ruqayya فلما توفيت تزوج أختها umma kulfum malai ce luqiba ana yi wa sayyidina usman laƙabi bi zinnurain da ma'abocin haske guda biyu annurain haske guda biyu me yasa aka ce masa ma'abocin haske guda biyu li'annahu tazawwaja bintan nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ya auri yar manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ruqayya ita ce ruqayya Allah ya ƙara mata yarda. Falamma tuwafiyat lokacin da Ruqayya ta yi wafati ta bar duniya, ta zawwaja uktaha sai ya auri ‘yar uwar Ruqayya ɗin, ita ce Umma Kulthum radiyallahu anha. ‘Yar uwarta Umma Kulthum Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda. Wato da Ruqayya da Umma Kulthum dukkaninsu su su bin da suna auren ‘ya'yan Abu Lahabin ne, ai kowa ya san Abu Lahabin ko? Tabbata da abi lahabin wa tabtoshi saboda abu lahabin ai dan uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai dangantaka tsakaninsa da annabi to kwa ƴansa mai akwai ƴansa masu suna utba da utaiba utbatu da utaiba to daya yana auren ruqayya shine utba utaiba kuma yana auren ummu kulsum lokacin da wannan aya ko sura da muka karanta ta sauka tabbat yada abi lahabin wa tab lokacin da abu lahabi ya matsa wajen kuntatawa da matsawa manzon Allah hira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi da matarsa mai suna ummu jamil suka matsa wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan shi abu lahab ya kasance idan annabi yana bin mutane yana isar da da'awar Allah zuwa gare su yana kiran su zuwa ga addinin musulunci abu lahab sai biyo shi a bayana cewa kar ku yarda da shi su kada ku yarda dan dan uwana ne ni na fi ku sanin sa zai karkatar da ku ne haka yake masa shi sa sai annabi sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayar sai tsine masa albarka yace tabbat yada abi lahabin wa tabba hannayen abu lahabin guda biyu sun taɓe shi ma kuma ya taɓe abu labin ɗin ma agna anhu maluhu ba ma kasaba duk abin da yake takaba da shi ya tara na dukiya babu abin da zai amfanar da shi sai la naran za ta lahab zai shiga wata ruwa wuta ma'abociyar ruruwa wamra'atuhu hammalatal hatab da matarsa wacce take dauke da igiya fi jidha hablun min masad to Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar sai Abu Lahab da shi da matarsa Ummu Jamil sai suka kira ayansu suka ce to kun ji Muhammad an saukar masa da aya ira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zagin mu sai ku je ku saki ayansa ina fata an fahimta suka koma suka sako suka saki ayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqayya da ummu kulsum sayyidina usman dan affan Allah ya kara masa yarda ira da aminci tsara tabbata a gare sai ya nemi auren ruqayya saboda ka sai nemi auren ruqayya saboda ka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aura masa ruqayya shikenan sai ta zama to matarsa yan uwa wannan na ɗaya daga cikin khususiya khasa'is na sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda a tarihin duniya kaf yan uwa daga farkon ta zuwa ƙarshe ba a taɓa yin wani mutum guda ɗaya wanda ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba babu shi sai sayyidina Usman an samu wanda suka auri ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka dai da yawa ko amma a ce mutum ɗaya ya auri 'yar annabi ta rasu ya ƙara auren wata babu shi a duniya sai sayyidina Usman yan uwa wannan shi ake cewa shi ake cewa khususiya wani abin da kai kake banta da shi shi ne abin da ke nuna falalar sayyidina usman a nan to kaga duk abin da aka ce mutum ya keɓanta da shi shi shi kaɗai to kaga babu wani wanda yake mai da irinsa kenan ban da shi ina fata an fahimta abin da sana kawo muku wannan shine saboda wannan kabiya da ake wannan kabiya da aka matattauna ta ta malam lawan da yake bayani akan kaciyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan shayi cewa ba a haifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shayi ba to kaga wannan abinda abinda mafhumin magana abinda zai nuna maka shine haihuwar yara da kaciya ba sabon abu bane haka ne ko ba haka bane ana haihuwar kowa da kowa da da shayi kowa ana haifarsa ana iya haifarsa da da shayi saboda haka kaga a ce an haifo ni da shayi kuma an haifi annabi da shayi wannan ya zama khususiyarsa kenan ba khususiya bane ina fata an fahimta to abin da abin da yake kokarin bayyanawa kenan shi yasa kaga ibn al-qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki masa rama a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad a majalladi na daya fasalin da yasa yasa suna fasalin fi khitanin fi khitanin nabi sallallahu alaihi wasallam fasali da yake bayani game da shayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ce malamai sun yi zantattuka guda uku ne na farko hadisai aka rawaito cewa a wulidan nabiyu sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran an halitta an haifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi makhtunan abin yi wa shayi da shayinsa aka haife shi sannan masruran cibiyar sama a yanke ibn al-qayyim sai yake cewa dukkanin hadisan da suka zo akan wannan babin dukkanin su ba su inganta ba yace ka je ka duba cikin al-mawdu'at na ibn jawzi abul faraj sai dukkanin su ba su inganta ba su ma hadisan ƙarya ne gaba daya yace na biyu sai malaman da suka ce an yi wa annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi shayi lokacin da aka a lokacin da mala'iku suka tsaga irdinsa kun san lokacin da yake wajen halimatu sadiya ba mala'iku su guda biyu sun zo duk mana karantawa asira sun kwantar da shi sun tsaga irdinsa an fito da rabon shaɗan an cilla to wasu malamai suka ce a lokacin aka yi masa shayi ma'ana mala'iku suka yi masa ko shi ma wannan ba shi da inganci na uku sai ce jadduhu abdul muttalib huwa allazi khatanahu kakansa abdul muttalib shine yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shayi kuma shi sa masa suna ina fata an fahimta waɗannan maganganu guda uku su ibn al-qayyim ya kawo daga ciki sai yake cewa da yawa daga cikin mutane an haife su da shayi in aka ce abu khususiya abinda kai ne kake banta da shi yanzu misali yanzu misali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin muslim yace idan yana sallah yana ganin bayansa yace ku daidaita sau ku haɗa kafa a cikin mu akwai wanda yake kallon bayansa in yana sallah ba ma mu ba waɗanda suka fi ba daraja sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai wanda ka taba ji yayi kirar yana ganin bayansa to wannan khususiya ce wannan falala ce kuma falala bace falala ce falala ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah aka ga ya miƙa hannunsa ya dawo da shi da sabai suka tambaye shi yace ai aljanna aka nuna masa ya ga dan itan aljanna ya miƙa hannu zai tsunko wannan khususiya ce kuma khususiya bace kai ka isa ka ga aljanna daga nan to wannan shi ake kira khususiya abinda babu wanda yake da shi ko ba wanda yake iya yi sai kai amma abinda kowa yake da shi wannan ba khususiya bane idan ma idan ma hab ka dauka cewa an haifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin da shayi wannan ba nuna khususiya fa ina fata an fahimta ba khususiya ba idan wasu ma ana haifarsa da shi ko ba ka irga shi a matsayin falala ba ina ba ka je ka duba cikin littafin ibn al-qayyim yace akwai ɗaya daga cikin magabata da aka haifa masa yaro da shayi ya ta jin haushi shi yana gani kamar tawaya ce ya ta jin haushi an haifa masa da shayi kaga idan falala ce zaka samu falala kuma ka rinka jin haushi ka je karanta wannan littafi na zadul mazn ibn al-qayyim Allah Allah ya kara masa yarda to saboda haka bana gani akwai wani abu na rashin ladabi dan an ce ana haifar wasu da kaciya dan abin da ake nuna cewa ai annabi ya fi karfin haka ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ina fata an fahimta yan uwa to kaga sayyidina Usman ɗaya daga cikin abin da zaka ɗauka matsayin khususiyarsa shine dukkanin wani a tarihi ba wanda aka taɓa hikaitowa ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sai shi ya auri ƴan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Ruqayya Allah ya ƙara mata yarda da ya aure ta sai ta rasu ta rasu daidai lokacin da aka tafi yakin badar yan uwa za a tafi yakin badar annabi yayi shela a fito za a je a tarka rafka ta qurayshawa saboda haka sayyidina usman har ya fito sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce koma kai jinyan matarka da umarnin wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa lokacin waɗanda suke zargin sayyidina usman cewa daga cikin laifin da ya musu shine bai je yakin badar ba sai ce lokacin da aka dawo daga yakin badar yadda aka raba gani ba aka ba ko haka annabi ya ba sayyidina usman saboda ya zauna ne da izinin wa da izinin sa to sai dai kash an dawo daga badar ana munna an samu nasara an kashe manya manya daga cikin sanadidu quraish sai aka samu kuma ruqayya ta yi wafati Allah ya dauki ranta ina fata an fahimta to a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je kabarin ta yi mata addu'a tunda baya nan sayyidina usman ya je ya tawallin binne matarsa annabi je tsaya akan kabarinta yayi mata addu'a bayan an dawo kuma sai ya bashi yarsa ummu kulsum Allah ya kara mata yarda bayan ita ma ta rasu an yi jana'izarta an binne ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce da sayyidina Usman yace law kanat lana salisa la zawwajnaka haya Usman yace wallahi da muna da ɗaya ta uku da mun dauka mun baka da muna da ta uku yanzu a haka da mun baka kaga ashe da a ce akwai ta uku ma guda uku zai aura shi Allah kara masa yarda eh sayyidina Usman ya saba to shi sa ake ce masa zullurai ma'abucin haske guda biyu wa kunyatuhu alkunya ta sayyidina Usman da ake kiransa da ita ita ce Abu Abdullahi baban Abdullahi wa Abu Amru ko baban Amru shi abu amru ana gaya masa ne tun a jahiliya akwai ɗansa da bi abu amru lokacin da ruqayya yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haifa masa abdullahi sai ake masa alƙabi da me abu abdullahi amma shi wannan abdullahi jikan manzon Allah ne daga matarsa ruqayya Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda shi bai tsawon rai bai rasu eh shi ma kaga Allah baiti ne ko eh tunda dan gidan ruqayya ne ruqayya yar wannan na Fatima ce uwarsa ɗaya ubansa ɗaya an fahimta ko mijinta sai yadda Usman ne kaga wanne ne ba wanne ne ba yawwa shi sa sai kaga sai kaga anan zaka ƙara ganin baikin yan shi'a rafi ba sai kaga idan suna faɗar ahlul bait wa ina ruqayya ne ina ummu kulfum ina zainab ina ibrahim ko su duk ba ahlul bait bane duk ba ciki ɗaya suke ba duk ba ciki ɗaya suke da da na Fatima an banda ibrahim ko ba ciki ɗaya suke ba yan uwa ciki ɗaya suke amma da Allah in suna bayani akan Allah bai suna sa su wato in rafi ba suna ambatan wanda suke kira a matsayin albaiti zaka ga sayyidina ali sayyidina hasan sayyidina hussein na na fatima sai ƴaƴan sayyidina usaini an fahimta ƴaƴan sayyidina hussein hatta ƴaƴan sayyidina hasan ba sa sa su a cikin me ahlul bait kaga mu a cikin imaman nan guda goma sha biyu guda goma sha biyu wane ne dan gidan sayyidina hasan guda ɗaya kada ka manta kuma sayyidina hasan fa shine babba kuma shine rike kalifanci bayan babansa an gane to sai ka san kawai wani abu ne da ake yin ake mutane yan barin barin ake musu fashin addini da imani Allah ya kyauta to laraba wannan al'ada su ce yan uwa za ku ga dan mutum yana da kusan sunaye guda uku akwai lakabi akwai alkunya akwai suna kuma na yanka misali sayyidina Usman sunansa na gaskiya shine wa Usman ibn Affan haka ne lakabinsu me zunnurai alkunya safa abu abdullah sayyidina abubakar siddiq me sunansa na gaskiya eh abdullahi ibn usman haka ne ko menene alkunyarsa alkunya ba lakabi ba alkunya abubakar gashi na abubakarin baban budurwa shine alkunyarsa me lakabinsa ba siddiq eh as-siddiq ko atiq duk ana gaya masa an ka ɗauki sayyidina umar menene sunansa na gaskiya umar ibn al-khattab ko menene alkunyarsa abu hafsin abu hafsin menene laƙabinsa haka ne alkunyarsa kai menene laƙabinsa al-faruq al-faruq to duk haka zaka ɗauka laraba suna da irin wannan abin nan ɗin mala yace aslama qadiman ala yadi abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina usman ya musulunta tun farkon musulunci a hannun abokinsa sayyidina abubakar siddiq Allah kara masa yarda kamar yadda kuka sani mafi yawancin waɗannan khulafa'ur rashidun sun sun musulunta ne a hannun wa sayyidina abubakar siddiq lokacin da sayyidina abubakar siddiq ya musulunta sai kuma ya bazama ya rinka bin manya-manyan abokan sai yana kokarin shigo da su ya jawo su su karɓa addinin musulunci to daga ciki wanda ya fara tantaba shine sayyidina usman ya ga masa ce kai mutum ne mai matuƙar basira da kuma hangen nesa ka san abin da yake daidai da ba daidai ba yace ka san waɗannan gumaka itatuwa ne kawai da ake bautata musu yace wallahi na sani yace to ga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da addini idan ya fitar da mutane daga duhu ya kai su zuwa haske sai me zai hana ka saurare shi yace zan saurara insha Allah ta'ala yaje kuma zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karba addinin musulunci da sayyidina ali da su zai bin harisa waɗanda da yan cikin gida ne ko sai shi sayyidina abubakar din suka ce wanda ya biyo baya shine sayyidina usman karɓa addinin musulunci yana ɗaya daga cikin na farko farkon karɓar musulunci hajara ila habasha thumma ila madina sayyidina usman yana ɗaya daga cikin wanda suka samu falalar hijira guda biyu hijira zuwa habasha karan farko sannan hijira zuwa madina kun san sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun yi hijira sau nawa ne zuwa habasha sau biyu hijira ta farko sun yi ta ne ba su da yawa lokacin da a shekara ta biyar bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a hijira ba aiko shekara ta biyar bayan aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to cutarwa quraishawa ta tsananta ta shi sayyidina usman babban sa sai da ya kama shi ya daure shi yayi masa azaba sai dalle sai ya bar addinin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallahi ko ransa zai fita daga cikin sa ba zai bari ba dole ya sake shi to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ku tafi habasha yace akwai wani sarki wanda shi ba a zalunta kowa a wajensa baya bari a zalunci kowa to daga cikin wanda annabi ya tura akwai sayyidina Usman da kuma yar manzon Allah na na Ruqayya Allah ya kara mata yarda haddis to da suka je garin Habasha sun zauna tsawon wasu lokuta sun kuma samu aminci sun samu tarba mai kyau sai dai me zai faru ba su daɗe can can ba sai labari ya zo ta hanyar karafka matafiya cewa ai an sulhunta tsakanin ƙurashawa da manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu galibin ƙurashawa sun musulunci ana ta addinin musulunci to kaga tunda ana ta addinin musulunci zama mai yasi a Habasha sai su dawo gida to daga suka daure kayan su suka bar Habasha suka dawo gida sai da suka shigo sai da suka zo garin Makka kamun su kai ga shiga garin Makka sai suka ga labari ya zo sai suka ga ba haka bane sai ma abin da ya karu cutarwan tana nan azabtarwa tana nan wulakancin yana nan gaba ɗaya ba su ma iya shiga garin maka ba yan uwa sai da suka samu me sai da suka samu kariya ta wasu sai da suka samu kariya sai da suka samu abin da suke cewa jiwar wani daga cikin mutane ba su kariya sannan suka iya shiga to sai da Usman ya samu falalar waɗannan hijira guda biyu da ake da shi malai ce azwajuhu wa auladuhu mata yi sayyidina Usman dan Affan Allah kara masa yarda da kuma ƴaƴayensa malai ce amma azwaju Usmana amma mata yi sayyidina Usman ga su kamar haka ruqayyatu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba ita ce matarsa ta farko ba amma kuma kai ka gabatar da wata akan ruqayya ne ina fata an fahimta yawa ga yar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ta biyu ummu kulsum binti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta uku fakhitatu bintu ghazwan ta hudu ummu amru bintu jundub kun ji ummu amru din ko ita ce ta haifa amru fatimatu binti walid bin abd shams ita ce ta biyar ta shida ummul banina bintu uyaina ta bakwai ramlatu bintu shaiba bin rabi'a ta takwas na'ilatu bintul farafisa waɗannan su ne matan da sayyidina usman ya aure Allah ƙara masa yarda guda nawa guda takwas eh kamar yadda muka bayani a lokacin da muka kawo tarjama ta sayyidina umar cewa ya aure su ne daban-daban ko mai yiwa wata ta fita wata ta shigo ba wai a tare gaba ɗaya ba wata ta fita wata ta shigo ya aure su a haka auladuhu ‘ya'yan sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda. Az-zukur mazaje daga cikin ‘ya'yan sayyidina al-asghar ƙaramin Abdullahi kaga Abdullahi Abdullahi guda nawa ne kenan guda biyu akai akwai Khalid na uku akwai Abanu na uku kenan hudu kenan akwai Umar na biyar akwai Sa'id na shida akwai Abdul Malik na bakwai akwai Amru na takwas akwai Ambasatu shine na tara ‘ya'yansa maza guda nawa guda tara sannan malaiti al'inaf sai mata yi daga cikin ‘ya'yan sayyidina usman mata akwai maryam akwai ummu sa'id biyu akwai aishatu uku akwai maryam ukura maryam ta biyu kenan ita mako maryam ɗinsa guda biyu kaga nawa kenan hudu sai ummul banina ita ce ta biyar mata ‘ya'yansa mata guda nawa kaga biyar gatar nawa kenan su ne adadin ayin sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda malace fadluhu falalan sayyidina Usman daga cikin falalan sayyidina Usman wanda tarihin sayyidina Usman ba zai cika ba dole sai ka ambace su wanda malam bai kawo su anan ba akwai a sayyidina Usman malaman tarihi sukan ambaci cewa tun a jahiliya sayyidina Usman mutumin kirki ne tun a lokacin jahiliya dan yana ɗaya daga cikin tsirarin mutanen da ake da ake haikaitowa cewa ko a jahiliya baya shan giya baya bauta gunki kun sa akwai mutanen da tun a jahiliya ba sa shan giya saboda kawai su sun gamsu giya ba abu ne mai kyau ba ko da ba su samu wani abu da zai haramta musu ita ba ko yana sai amma sun gamsu ba abu ne mai kyau ba saboda mutum zai sha hankalinsa ya fita ya tumbele duk mai mutunci zai ji kunyar yayi abin da ba daidai ba a gaban wanda yake jin kunya ba haka bane to mutum zai sha giya kuma ya haka shi sa yana cikin wanda baya shan giya haka nan bautar gunki sun ce shi ma yana ɗaya daga cikin wanda baya bautar gunki yana ɗaya daga cikin mutanen da suke mafiya sanin larabawa wajen tarihin larabawa da nasabarsu yana ɗaya daga cikinsu sai na usman allah ƙara masa da ɗan uwa mutum ne mai kunya mai kunya matuƙar kunya kuwa shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wata rana yana zaune ya sa kamar a ce ya yi irin shiga ta tsakar gida kamar cinyas ko wani abu na jikinsa haka ya bayyana sai na abakar ya zo nemi izini ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi bai gyara ba sai na Umar ya nemi izini ya shigo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gyara ba sai da sayyidina Usman ya nemi izini sai annabi ya ce to a bari in gyara sai ya gyara ya gyara to sai da ya fita sai na Aisha kun san ita ba ta gari ba ta ganin sai shiru Allah ya kara mata yarda sai ta ce mahaifina da sayyidina Umar dukkanin su waɗannan sirkanka ne sun shigo baka gyara ba sai sayyidina Usman da ya shigo ka gyara sai sai mata kaifa la astahi mimman tastahi minhu almalaika dan me bazan ji kunyar wanda mala'iku ma kunyar su suke ji ƴan uwa mala'iku suna jin kunyar sayyidina Usman mala'iku suna jin kunyar sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda sayyidina usman yan uwa daga cikin falalar da malamai suke faɗa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi masa mubaya'a da hannunsa lokacin da aka yi bai'atul ridwan a shekara ta a shida bayan hijira lokacin da aka yi sulhul hudaybiya lokacin da aka je annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi niyyar shiga garin makka don ya umara ya fito mutanen makka sai suka aiko da cewa annabi zai shiga ba duk ma me za a yi annabi zai shiga garin makka ya umara ba to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga a cikin mutanen da ke tare da shi wa ya kamata ya tura wanda yake da alaka mai kyau da mutanen makka dan ya je ya gaya musu abin da ya kawo shi shine mai umara ba rigima ba ba fada ka san karo na da su ba da ya rasulullahi annabi matsala za a samu duk wanda aka nuna sai a ga akwai wata tsama tsakaninsa da mutanen maka sai sayyidina Usman aka ce kai kana da kyakkyawar alaka da su je ka saboda haka sayyidina Usman ya tashi tafi garin Makka ya je ya shiga ya ga musu cewa annabi ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya turo shi ya taho ne daga garin Madina dan ya zo ya umara ba dan wani abu na yaki ko abin da ya kama da haka ba suka ce aiko duk abin da zai annabi zai yi umara ba kuma shi ma suka yi masa daurin talala suka rike shi ina fata an fahimta ba su masa komai ba ko bakan magana babu amma dai sun rike shi sun hana shi fita suka ce ga ka'aba nan ma an kaso zaka izo ka je ka dawafi yace annabi yana gefe bai dawafi bane in je nayi a'a ba zai ba to wannan rike sayyidina Usman din da ake sai labari ya fara yaduwa cewa an kashe sayyidina Usman sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan wani irin cin amana kenan saboda haka kowa zai mun mubai'a zamu je ko mu ko su akan jinin sayyidina Usman to shine ake wannan bai'atul ridwan din annabi ya sanya hannunsa na dama kowa zai zo dora hannunsa cewa yayi annabi mubaya akan za a yi yaki iyakacin ransa to da annabi ya gama da su gaba ɗaya sai ya ɗauki hannunsa na hagu sai ya ce wa hadha an usman radiyallahu anhu wannan a madadin sayyidina usman da hannun manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na hagu da shewa sayyidina usman mai mubaya'a da Allah wannan falala ce ko ba falala bace falala ce babba sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda akwai wata rijiya da ake ce mata bi'irun ruma wannan rijiya ce da take kusan a garin Madina ita ce rijiyar da ruwanta yake mai daɗi ruwan garin Madina galibi ba shi da daɗi mai zartsi ne mara daɗi ne amma sai Allah ce maka ita wannan rijiya ta ruma ruwanta mai daɗi ne to akwai wani mutum wata ruwaya ta ce ɗaya ne daga cikin musulmi daga banu ghaffar shi ya mallaki wannan rijiyar amma fa ba fari yake bada ruwansa ba duk wanda zai ibi ruwa botiki ɗaya zai zo da mudu ɗaya na dabino ko na sha'ar ya bayar sai ibi ruwa sai ya tafi mudinka ruwanka in baka da mudu baka da me baka da ruwa sai dai kakura kaga sayarwa yake yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yaki je ya same shi yace ka bada rijiyar nan mutane su ringa iba dan Allah Allah madaukakin sarki ya baka marmaro daga marmaran aljanna sai ta ya rasula wannan rijiyar da ita na dogara da ita nake ci da iyali da ita nake ya ba manzo Allah wajen annabi ya ce to shike ne ya tafi sai labari kawai sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda sai je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah yanzu abin da ka ga wancan mutumi game da wannan rijiya ni ma idan na siye ta na bayar zan samu annabi ya ce na'am zaka samu so zaka yi je samu mutum suka yi ciniki ya sai wannan rijiyar akan dirhami dubu biyu dirhami dubu ishirin afuwan dirhami dubu ishirin ya siye ta ya zo ya damka ta anan annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe yan uwa yadda kowa yake zuwa da botiki a zuba masa shi maka yake zuwa baya kafafa cewa ta sace Allah ƙara masa yarda za mu ci gama ce an abdurrahman ibn samura qala an karɓo daga abdurrahman ɗan samura ya ce ja Uthman bin Affan ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinari sayyidina Uthman ɗan Affan Allah ya ƙara masa yarda ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da dirhami dinare guda dubu dinare dubu ɗaya fi saubihi a cikin tufafinsa ya ruƙo sa haka hina jahaza nabi sallallahu alaihi wasallam jaishal usrati lokacin da annabi tsira da aminci tsara ta ita ce jaishal usra yan uwa dinari nawa aka ce bayar dubu nawa ne dinari dubu yanzu sai mun irga fa dan ka gane irin kokarin da sayyidina usman yi yanzu nawa ne nawa ne dinari daya nawa ne nawa ne nawa ne karancin saraki yanzu nawa ne nawa ne rubu dinar za mu gane rubu dinar hudu rubu dinar fa a dinar ɗaya mazakir a yafi rubu dinar fa nawa ne rubu dinar yawwa ku ɗauka nawa ne ƙarancin sadaki yanzu kun manta ƙarancin sadaki ya kai nawa ɗari da arba'in to yanzu ɗari da arba'in sau hudu nawa ɗari da arba'in sau hudu nawa eh to ɗari biyar da sittin sau dubu na'am to wannan shine shine shine abin da ya bayar shine abin da sayyidina Usman ya ci wannan rijiyar da ya yan uwa a wancan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu wannan kudin wannan kudin kai tariya baya ma shekara 100 da suka wuce nawa ne yanzu nawa ne ba ƙananan kuɗi bane amma ƴan uwa haka ya fitar haka ya fitar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shele yaƙi za a tafi yaƙin tabuka yaƙi ne da za a je nesa kuma yaƙi ne da yake ana za an yi shi a cikin lokacin da yake akwai tsananin rana annabi ya shele ce kowa ya zo ya taimaka mai kwanan dabino guda ɗaya kawo mai kwanan dabino guda biyu ya kawo mai takobi ya kawo mai doki ya kawo mai kaza ya kawo kowa yana kawo abin da ya sauƙaƙa sai ga sayyidina Usman ya tawo da da rigarsa niki niki da kuɗi a jiki yana yana ja ya zo ya zube akan cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinare dubu yan uwa a lokacin wata raya kuma malamai suka ce ya kawo a dawakai guda 60 da kuma raƙuma guda 940 wata raya haka ta faɗa da ya zo ya zube su akan cinyar annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi fa sabbaha fi hijrin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba su akan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya rinka daukar wannan diran yana juya ta haka yana juya shi a hannunsa haka abin ya mai daɗi ya ji daɗin abin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana cewa ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawm duk abin da dan affan zai kare daga yau ba zai cutar da shi ba duk abin da dan affan zai kara yi daga yau ba zai cuta annabi yana ta maimaita wannan magana ma barrabna affana ma amila ba da yau duk abin da zai kara yi daga yau ba zai kara cutar da shi ba in kana jin abin da ake cewa an ce je kai komai ba komai bane to shine amma kun san wani abin mamakin duk wanda za ku ga Allah madaukakin sarki ya masa wannan tagomashin a ce masa an ba shi aljanna tun yana duniya ko an yafe masa za ku ga ku kalla da kyau ku je ku bi tarihin sahabbai sai ku ga ƙara dagewa yake yi zage damɗe yake ƙara yi himma yake ƙara maimakon yayi baya sai ka kama wata allura ake masa an tafi an yafe masa ba duk abin da zai yi sai ga ƙara himma yake ƙara yi da Allah yanzu kai aka ce an yafe maka kake gani yanzu kamar yadda ake bada makullin aljanna sai kama gashi an baka na gaske a ga shi kenan ka samu abin da kake so sai an fito za a tafi sallah kawai sai mutum ya fito daga jiran wanda ya ce to ai shikenan ku kuje da Allah ba ku ne yanzu amma su ina Allah ya kara musu yarda yuraddidu zalika miraran annabi ya tameme ta wannan iya tameme ta wannan sallallahu alaihi wa sallam yan uwa malamai suka ce karkashin wannan hadisi ashe babu laifi idan wani abin alkhairi ya tashi ‘yan uwa idan wani abin alkhairi ya tashi ayye kuwa ai kira a ce a zo kowa ya kawo abin da yake da shi na gudunmawa abin da aka fi sani da lancin ko ko abin da ya kama da haka babu laifi misali yanzu mutanen unguwa muna neman wani gida da za mu siya marayu a ranka ajiye marayu ana kula da su babu laifi a masallaci limami ya tashi ya ce to jama'a za mu sai gidan marayu kowa ya kawo abin da yake wajensa ya limami shi ma sai ya fito da nasa sai ya bayar ko sai wannan ya fito da nasa bayar sai a haɗa wannan abu ne mai kyau manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yake shi kowa ya zo ya taimaka haka mutane suke ta kawowa suke ta kawowa har munafikai suke zindan wanda suke kawo abu kaɗan idan ka kawo kaɗan su ce mai Allah zai da abinka ka kawo wani kwanan dabino guda ɗaya in ka kawo da yawa kuma su ce riya ce ba dan Allah kai ba munafikai kenan su ba iya musu eh ba iya musu dan uwa wannan ya wannan rundunar an ambace ta da da jaisul jaishul usra ne saboda yadda aka yi ta a lokacin zafi kamar yadda na gaya muku wato yakin tabuka yaki ne da aka yi shi na farko an yi shi a cikin lokacin tsananin zafin rana sannan ga nisa abu kuma da yake da mahimmanci a wajen balarabi a lokacin ya zo daidai lokacin da ake girbin kayan marmari sun yi kaga akwai abin da zai sa mutum ya zauna a gida akwai abin da zai sa mutum kuma ya ƙi zuwa can abin da zai sa ka zauna a gida shine mai lokacin girbar kayan marmari yayi haka ne abin da zai sa ka ƙi zuwa can saboda zafin rana da mai da nisa annabi in zai yaƙi jira da aminci tsara tabbata a garshe tauriya yake yi kamar yadda muka sani ko idan zai je gabas idan zai je misali zai je kura nan idan ya tashi tafiya sai ce in za mu je yaƙi za mu nan ina ne kudu ne ko kudu kenan sai ce za mu arewa sai an yi nan din an je shataletalen dangi can haka sai kuma a jiyo sai a dawo nan din ina fata an gane haka annabi yake tauriya yake yi amma yakin tabuka kirikir ya fito ya sarraha cewa tabuka zamu je saboda kowa ya shirya saboda nisan wajen shine yakin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tafi da mutum wajen dubu talatin mutane masu yawa kwarai da gaske yakin da munafikai suka zo suka yi ta bada uzuri suka yi ta bada uzuri suka yi ta bada uzuri har aka samu mutum uku waɗanda su ba su bada uzuri ba sannan ko ba su je ba kuma suka ce kawai su sun ƙi zuwa ne saboda sakaci kawai da kasala su ne aka ce a daina musu magana tsawon kwana nawa hamsin annabi ce a daina kula su ai wato mutane sun shiga cikin bala'i annabi ce a daina kula ka ba kai da Allah ya so suke mana ihu anan da Allah banda wulakanci mana karatu kane mana ihu Allah ya kyauta annabi ya ce a daina kula su gaba daya duk kowa ya daina kula su da babanka da mahaifiyarka da dan uwanka kowa ya daina kula ka ko salama kai ba za a amsa ba inda ka salama kawai sai daga anya ka ba wanda zai kula ka annabi ya ce a daina kula ka wajen kula ka akwai sa'abu dan maliki ke cewa akwai wani duk garin madina ban da masoyi kamar shi amini na ne kuma dan uwana ne buɗe mu ba na tsallaka na je na same shi na ce assalamu alaikum ya sun koyar da kai assalamu alaikum ya mun banza ya ce zuwa na kai ma duk zumuncin da ke tsakanin da ka ba kai mun magana ba ya ce ka duba Allah ka gani ka san ina san Allah da manzansa sai ya kawo da kai ce wallahu alam eh sun shiga cikin bala'i sosai amma da yake sun yi gaskiya karshe ba Allah barantar da su ba to ka kasance mai gaskiya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ka kasance daga cikin masu gaskiya to shine Allah madaukakin sarki ta laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari alladhina tabawu fi sa'atil usra to shine jeshul usra din yaki ne da an yi shi a lokacin zafi shi sa duk wanda bai je wannan yakin ba saboda ba shi da doki ko ba shi da abin hawa ba a zarge shi ba akwai waɗanda suka zo masu ne annabi kuka suna so su je amma babu dokin da za a dora su ولا ما على الذي وما ولا ما على الذي إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون da su suna annabi kuka suna so su ji yakin tabuka amma babu hali to sayyidina Usman shine ya bada malamai suka ce shine ya bada kusan kashi 1 bisa 3 na abin da wannan rundunar ta tafi da shi gaba ɗaya kashi 1 bisa 3 shi ya dau nauyin sa wallahi dan uwa idan Allah ya baka dukiya ya baka hanyar shiga aljanna ina gaya maka wallahi in Allah ya baka kuɗi ya baka hanyar shiga aljanna mai kyau wanda ko malami mai darasi ba zai sami irin ta ba ba zai sami irin ta ba Allah kai amfani da kuɗinka ka nemi lahira eh kai amfani da kuɗinka ka nemi lahira kada Allah ya hore maka dukiya ka kasance kai ma kullun kana tsawon gaba a masallaci kana aswaki kana azumin litin da almasa a'a da abubuwa ne masu kyau amma ka sa kuɗinka kai aiki galibi abinda masu kuɗin ba su gane ba kenan mutum mai kuɗi ne sai ga ya rike kuɗinsa sai azumin litinin da alamus ina rabu da azumin litinin da alamus ɗinka ba kai za amfana ba kai kaɗai malam ka fito ka ba kai wa mutane aiki kawai shine ka ciyar ka taimaki ƴan uwanka ka taimaki al'umma shi ne kawai sayyidina usman ɗaya daga cikin abin da ya bashi falala da daraja a wajen Allah wallahi dukiyarsa ya ba da ita nuna baya santa ya bayar kuma Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyarsa ya ga da gaske yake ya karba Allah ya samu dace an abi Musa al-Ash'ari qala an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari yace istaftaha Uthman ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sayyidina Uthman ya nemi a buɗe masa ya shigo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne istaftaha wato abin da ya faru shine wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin lambu ya kulle yana hutawa kun san wani lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan shiga a gonakin wasu daga cikin mutanen madina ya je ya zauna a ciki ya sha iska ko ya sha ruwa kamar gonar bairuha ta abu talha annabi kan shiga cikinta gona ce mai kyau mai lambu haka irin liblib din nan annabi yana shiga ciki ya je ya huta ya babu laifi kai ma wani lokaci idan gari yayi zafi ka dan kebe ka dan tafi wani je ka je ka huta babu laifi ba wai turawa ne kadai suke yi ba kawai dai turawa matsalar su kawai suna yin rashin mutunci ne ko sai a je bakin beach ko mata da maza tsirara kowa daga shi sai dan kamfai to wannan haramun ne ba daidai bane amma wani lokaci kawai ka dauki iyalinka ku tafi can awai ku dan girka abinci haka ku tafi can inda babu kowa ku je ku zauna in ba za a sace ku ba amma to shine ai ku je ku zauna ku huta eh ka kashe wayar kama dan kada ma a dame ka Allah ku abu ne mai kyau kwakwalwa ta dan sarara ta huta kayi aiki tsawon sati kayi aikin office kayi aikin kaza tsara da kawai sai ka ce to ku shirya zamu tafi sai ku tafi can wani waje ku je ku zauna ku huta duk ku kashe wa yara su yi wasa kwakwalwa ta kwakwalwa abu musul ashari sai ya rasulullahi ni ne mai gadin ka yau duk wanda zai shiga sai na bashi izini annabi ya ce to zauna na baka izini saboda ka ana nan sai sayyidina usman ne zo amma kafin sayyidina usman yadda ya zo a cikin hadisi sayyidina abubakar ya fara zuwa ya ce ka je ka ce da annaba gani ya ce to jira ina zuwa bari in je ya ce ya rasulallah sai na abakar yana neman izini annabi ya ce masa ai izallahu wa bashirhu bil janna je ka ce masa ya shigo kuma dan aljanna ne shi an bashi aljanna bayan wancan aljanna fa da aka ba ta gaba ɗaya mutum goma nan ba ita bace wani wannan ta daban ce eh aka ce izallahu wa bashirhu bil janna ina ma ni ne wallahi tallahi ina ma mu ne gaba ɗaya Allah ya samu aljanna yan uwa aka je aka ce sai na abubakar annabi ya ce ka shigo kuma kai dan aljanna ne alhamdulillah ya je ya shiga tare da annabi ya ya zauna a bakin wata rijiya ya zira kafarsa kafafuwansa guda biyu haka ya je zauna a kusa da annabi shi ma ya zira kafafuwansa Allah ya kara masa yarda ana nan sai ga sayyidina Umar shi ma ya zo Abu Musa al-Ashari ya ce to ina zuwa ya je ya ce ga sayyidina Umar yana neman izini annabi ya ce idhallahu wa bashirhu bil janna shi ma ba shi izini ya shigo kuma ka ce shi ma dan aljanna ne sayyidina Umar ya je ya shiga shi ma ya zauna a bakin rijiya shi ma ya zira kafafuwansa to daga nan sewa sai sayyidina Usman shi ma sai ya zo to shine sai malai ya gutsuro iya na sayyidina Usman din tunda akan sai yake bayani yace a bashi izini shi ma ya shigo fa qala sai annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace iftah wa bashirhu bil janna ala balwa takun bude masa ya shigo kace masa ya shigo shi ma kai masa albishir da aljanna amma ala balwa takunu a bisa wani bala'i da musiba da zai kasance a kansa kun ga annabi yayi wa sayyidina Usman bushara akwai wani bala'i da zai ne shi zai same shi da aga masa ka sai ce wallahu almusta'an shikenan kawai abin da ya faɗa yace Allah ne abin taimako yana shiga sai ya tarar da annabi ya zira kafarsa sai na abubakar ya zira kafarsa sai na umar ya zira kafarsa wajen ya cika shi ba shi da waje sai ya samu gefe waje sai ya zauna ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai suka ce wannan kamar abu ne da yake nuni cewa inda za a bani waɗannan mutane guda ukun tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da abokansa guda biyu kuma ba haka ba haka sai a tare ba shi sai na Usman kaga yana bakiya ba tare yake da su ba ko haka haka al'abarin kuma ya kasance annabi ya ce ai masa albishar da aljanna amma akan wani bala'i da zai same shi shi sa lokacin da aka zo kashe sayyidina Usman ya san hakan za ta faru dan manzon Allah ya masa bushara bayan wannan maza ku zo ku ji wata bashara da annabi ya masa sayyidina usman already ya riga ya san dama akwai wani abin da zai same shi eh ya riga ya sani Allah ya kara masa yarda an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas malik Allah ya kara masa yarda yace sayyidan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama uhudan wa ma'ahu abu bakr wa umar wa usman sayyidina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana ya dutsen uhudu da sayyidina abubakar siddiq da sayyidina umar da sayyidina Uthman fara jafa sai dutsen Uhud ya girgidi ya motsa fa kala sai annabi ya ce masa uskun ka nutsu ya kai Uhud falaisa alaika illa nabiyun wa siddiqun wa shahidani ba kowa ne akan ka ba sai annabin Allah da siddiqi da kuma shahidai guda biyu kun ga tim ya cika kenan Allah ya kara musu yarda an an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda kale yace kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya fito zuwa gare mu za ta yaumin wani yini faqala sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce ra'ay utitul maqalida kamar an bani mukullai an bani mabudai wal mawazina kamar kuma an bani wasu ma'aunai a hannuna wa amma al maqalidu fa hiya al mafatih annabi ya ce waɗannan maqalid din sune mabudai mukullai fawai bi'itu fi kiffatin annabi ce sai aka dora na akan bangare guda ɗaya na mizani aka ɗauki manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi aka dora shi akan bangare guda ɗaya na mizani wa wubi'at ummati fi kiffatin sai aka ɗauki al'ummarsa gaba ɗaya mu dukan sai aka dora mu akan ɗaya bangaren yace farajatu bihim sai na rinjaye su sallallahu alaihi wa sallam dukkanin mu gaba ɗaya aka ɗora mu akan mizani aka ɗora annabi sai annabi ya rinjaye mu dama ina haɗi eh imanin sa shi shi kadai ya bi nan sallallahu alaihi wasallam sai ya rinjaye mu thumma ji abi abi bakrin sannan sai aka zo da sayyidina abubakar siddiq fara jaha bihim shi ma sai aka ɗora sai ya rinjaye al'umma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai thumma ji abi umara sannan aka zo da sayyidina umar shi ma fara jaha bihim shi ma aka ɗora shi a kan mizani da al'ummar manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ya rinjaye mu gaba ɗaya waɗannan mutanen ba mutanen wasa ba ne wallahi sun maji abi usmana sannan aka zo da sayyidina usman ɗan affan Allah ƙara masa yarda shi ma fara jaha shi ma ya rinjaye al'ummar annabi gaba ɗayanta sun rufi'at sannan sai aka ɗauke mizan sai aka ɗauke mizan daga nan faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa aina na hannu da annabi ya ba su wannan labari sai ce fa aina na hannu to mu kuma fa ya rasulullah muna ina mu qala sai annabi ya ce antum haythu ja'altum anfusakum kuna inda kuka aje kanku gwargwadon aikinka da imaninka kana nan ba haka bane yadda imaninka yake yadda aikinka yake to kana nan wajen eh ma'ana kowanne mutum yana nan a matsayinsa inda yake gwargwadon yadda ya aiki nagari gwargwadon kuma girman imaninsa a wajen Allah subhanahu wata'ala malai min alamatin nubuwati daga alamun annabta an murrata bin ka'ab radiyallahu anhu an karbo daga murra dan ka'ab Allah kara masa yarda kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadhkurul fitana yana ambaton fitintunu da za su faru faƙarrabaha annabi ya kusanto da fitintunu ya nuna kamar ga sunan dab sun kusa faruwa famarra rajulun muqanna'un fi thawbi sai wani mutum ya zo wucewa ta inda annabi yake bada labarin muqanna'un ya lullube kansa da fuskarsa fi thawbin a cikin tufafi shine shine at-taqannu mutum ya lullube kansa gaba ɗaya haka irin abinda buzaye suke ya kasance iya idan ka ne kawai ya fito sai ga wani mutum ya zo wucewa haka fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce hadha yawma idhin alal huda kun ga wannan da ya zo wucewa ya rufe fuskar sa to a wannan ranar da fitintunu za su bullo alal huda yana kan shari'a shi duk inda lamari ya lalace duk inda lamari ya lantabe in ka ga wannan akan shari'a to ka je kusa da shi shine akan daidai annabi ya nuna shi wannan sahabi ya qulu murrata bin ka'ab shi murra dan ka'ab da yake bada labarin yace fa qumtu ilayhi sai na tashi na tafi wajen wannan mutumin dan ga wane ne fa idza huwa usman kawai sai ga sayyidina usman shine annabi ya nuna cewa shine akan me akan gaskiya akan shari'a wa ana aisha radiyallahu anha qalat an karbu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ya usmanu ya kai usman in wallaka Allahu hadhal amra yawman idan Allah madaukakin sarki ya jibinta maka wannan al'amari na jagoranci ko shugabanci ko kalifanci ku ji abin da annabi yake ce masa idan Allah ya baka ya shugabantar da kai a matsayin shugaba فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك sai munafikai suka nemi ka cire wannan rigar da Allah ya sanya maka ta shugabanci qabisaka allazi qammasaka Allah rigar da Allah ya sanya maka ta shugabanci fala takhla'ahu fala takhla'ahu yace kada ka cire ta injuwa inji manzon Allah tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ashe kun ga ya san cewa karshen al'amari bayan ya karba kalifanci za a zo a nemi me sai ya sauka kuma shine abin da ya faru za mu zo mu ji bayanin Allah yadda a gaba za ku ji yadda aka yadda aka zo aka zagaye gidansa tsawon kwanaki ƙarshe dai aka kashe shi me yasa ya ki sauka saboda annabi ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma ya hana ayi rigima ayi fada sai na ali ya zo ya ce masa ya usman muna da matasa akwai su abdullahi dan abbas akwai su hasan akwai su za mu zo da su su kori waɗannan mutanen kawai ya ce bana bukata a kowa a kyalin ni kaɗai kawai shi yasa kowa ya tafi ba shi kaɗai ne a gidansa saboda haka suka samu dama suka haura suka je suka yanka sayyidina Usman wato ko sallar farilla hana hana sayyidina Usman fitowa suka yan uwa ko sallah hana shi fitowa suka sun zagaye gidansa haka suka haura har cikin gidansa yana karanta alqur'ani suka kashe shi Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da shi malai yace inna ahadal khalifata Usman haƙiƙa lokacin khalifancin sayyidina Usman yutabaru al-asal az-zahabi asar az-zahabi ana la'akari da shi a matsayin lokaci mafi tsada na zinari lil khilafatir rashida na khalifanci wanda yake shiryayye ala rughmi min tashwihihi min qibalil muftarina wala ce tare da cewa an samu bata tarihin da yazo daga bangaren masu kirkirar ƙarya su jingina wa tarihi su ne al muftarina wanda suke kirkirar abin da ba a ba su jingina a tarihi wal muballilina da wanda suke batar da mutane daga kan tarihi na gaskiya wal jahala da kuma jahilai wanda ba su sani ba ففي زمنه أزامن سيدنا عثمان امتدت رقعة الإسلام امتدادا عظيما الدين المسلم يسامو يلوى دفاعوا يلوى دتكي مي جرما وعما الرخاء والأمن أكا سامو يلوى أكا سامو أمنش وازدادت الأعطيات sannan kyaututtuka suka yawa da baye-baye aka rinka mutane kyaututtuka da a zamanin sayyidina Usman aka samu wannan wastabarra hadha ar-raqa'u wannan yalwa ta ci gaba da dorewa kuma wa hadhihi al-futuhat da kuma bude bude na garuruwa da aka yi ta samu a lokacin sayyidina Usman wato ƴan uwa lokacin sayyidina Usman an bude garuruwa fa da yawa hatta Afirka nan Afirka ta mu wannan addinin musulunci yayi kwari ne yayi karfi a lokacin sayyidina Usman za ku ji insha Allah ta'ala mala ya ce muddata khilafatu Usman an samu wannan ne a lokacin kalifancin sayyidina Usman zuha afnatai asharata sana kusan gwargwadon shekara goma sha biyu da yana shugabanci sun makanat fitnatu sannan sai fitina ta kasance sanata hamsin wa talatin a shekara ta talatin da biyar min alhijirati daga hijira hina kharaja jama'atun min almujrimina malaikin lokacin da yayin da aka samu wasu mujirmai wasu jama'a daga cikin mujirmai mutanen kawai suka fito azzalama azzalimai uduwanin kawai don ƙetare iyaka suka kashe sayyidina Usman har cikin gidansa suka masa kisan gilla wa huwa yaqra'u alqur'ana alhali bawan Allah yana karanta alqur'ani Allah ƙara masa yarda dan uwa sai mu dakata an insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin amin